بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم Allah ya ce ya ai wallazi na amanu ya ku bayi da ku gaba da gaskiya idza qumtum mu aratum qiyamu yayin da kuke nufin tsayuwa ila salati zuwa ga sallah wa antum muhdithuna ala hali kuna tare da hadasi faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum da hannayenku ila al-marafiqi zuwa ga gwiwan hannu ma haka ma bayyanatu sanadi kamar yadda hadisin annabi ya bayyana mana wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku a mazhabar mu na malikiya gaba ɗaya kawuka muke shafewa mazhabar shafi'a kuma ko gahi bakwai ka shafa ma yayi wa arjulakum da kafafunku bayan shafan kawo wa arjulakum da kafafunku ila da ka'a bayan zuwa ga idan sa to shine farallan da qur'ani ya faɗa wanke fuska faralla ne wanke hannaye zuwa gwiwan hannu faralla ne shafar kayi faralla ne wanke kafafu faralla ne shi yasa duk mutumin da ya ce ni qur'ani zan bi to kaga ka mai da farallan sallah guda hudu ba zai yi mutum a ce qur'ani kaɗai zai bi ba dole sai da hadisi yanzu an tambaye ka farallan alwala guda nawa ne zaka ce guda bakwai a qur'ani babu niyya a qur'ani ba za ka ga cuccuda ko gaggauta ba to amma an kace ni qur'ani zan bi ba zan yanki da wani littafi ba to ta ya zaka yi ba dole an ka zo da farko in ka zo daidai fuska nan za ka yi niyan alwala farilla guda ɗaya kenan wanke fuskan kuma shine farilla na biyu wanke hannaye zuwa gwiwan hannu shine farilla na uku shaban kai shine farilla na hudu wanke kafafu shine farilla na biyar cuccudawa shine na hida gaggautawa shine na bakwai haka ne sauran kuma hadisin annabi su ne suka karo shi وإن كنتم جنوبا فدهروا in kuntum junuban idan kuna da junaba a jikinku faɗaharu ku yi wanka ku wan- ku yi wanka tukuna sai kun yi wankan janaba sannan ku zo ku yi alwalan ko ku yi wankan ku haɗa shi da alwalan babu laifi in mutum yana da janaba a jikinsa zai yi sallah to an ba shi dama in kana so ka yi sauri ka gama da farko ka nema ruwan nan ɗinka sai ka ce Allahumma inni nawaitu gusulun najasati eh sai ka wanke ka yi babban tsarki ka wanke marinanka da alƙalaminka kaf ka yi tsarki babba to in kai wannan tsarkin sai ka ɗauki ruwa ka wanke hannunka nan nan sai ka wanke ka kurkure bakinka ka sheƙi ruwa hanci sai ka wanke fuskanka ka wanke hannayen zuwa nan nan ma zuwa nan to in ka ɗebi ruwa sai ka zuba kanka so uku ka mummurza ka mummurza ka cuccuɗa in ka gama sai ka wanke hannun nan zuwa nan sai ka wanke nan tsagin jikin naka na dama in ya zo daidai nan zai baka wahala ka wanke nan ma ya zo nan sai ka wanke kafafun ka nan ya zo iya nan wannan kafan ma ka wanke amma baka kula kar ka taba al'auran ka in ka wanke iya nan to sai ka dan tayi ka bar inda kai wankan ka dan koma gefe ka dan sai ka wanke kafan ka na dama sai ka wanke na hagu kurin nan gaba ka fita masallaci sai sallah wanka ne alwala ne yau amma wanda ba zai iya hakan ba garin yi zai taba zakarinsa to in kai wannan tsarkin to shi kenan babu laifi sai ka ce kayi ne an ka wanke hannunka daga nan zuwa nan ɗanka sau kudu sai ka kwara ruwa jikinka ka wanke jikin naka ka wanke kanka ka wanke tsagin jikinka na dama ka wanke tsagin jikinka na hagu ka wanke kafafun naka har zuwa nan nan ma ka wanke in ka wanke ka taya ka koma gefe sai ka yi alwala sai ka je sallah in wannan ba za ka iya ba za ka taba zakarinka ka gama wankan ka tsaf in kai wankan ka sai ka yi alwala daga baya in kuma za ka yi wankan da alwalan to ga yadda za ka yi na kwatanta muku shi idan kuma mutum yana da janaban a jiki yake so zai kwana baya so yanzu ya tayi yawan kan sai wani lokaci to sai ka yi babban tsarkin in ka yi tsarki ka wanke gaban ka nan to sai ka ɗauki ruwa ka yi alwala amma ko ina sau ɗaya ɗaya za ka wanke in ka wanke iyalan zuwa nan sai ka kurkure bakinka ka sheci hankinka ka wanke fuskanka ka wanke hannun zuwa nan nan ma ka wanke shi zuwa nan sannan kuma ah, bayan ka shafi kanka ka shafi kunnen sai ka wanke kafanka zuwa nan nan ka wanke zuwa nan janaban fa yana jikinka wannan alwalan mai janaba ne in kai wannan alwalan za ka iya kwanciya barci shi wani alwalan ba za ka yi sallah da shi ba da rai zai zo za ka cika da imani amma kuma an jima kana jin kashi in ka tashi kai tsarki za ka yi alwalan yana nan shi kashi baya karya shi kuma an jima kana jin fitsari in ka je kai fitsari ka dawo kurin shi kenan tsarkin ka za ka yi alwalan fitsari da kashi ba sa karya shi in mutum ya tambaye ka ya ce wannan alwala ne fitsari da kashi ba sa karya shi alwalan mai janaba alwalan in ya karya to wani janaban ne ka sake saduwa da shi ba abin da zai karya shi sai wani janaba amma kuma alwalan ba za a yi sallah da shi ba wai kar ka kwanta mutuwa ta zo sai ka yi alwala na wucin gaji alwalan barci sunansa da janaban a jikinka zai baka immunity zai baka kariya ga janaban ba dauki ba za ka yi alwalan ko ba za ka yi sallah da shi ba ba za ka yi komai da shi ba kuma kai fitsari ko ka yi ma ba zai karye ba tunda ba a sallah da shi to fitsari da ka yi ko ba za su karya shi ba sai an sake haduwa da wani jaraba alwalan zai karye kun fahimta ko to mu je gaba kaɗan na wa in kuntum junuban fadaharu idan mutum yana da janaba faɗa haru sai ya zarki sai ya zarkin san da janaba wannan shine sai mutum ya yi wato ya yi wankansa na janaba in ya yi kuma sannan daga ba sai ya zo sallah kuma in namiji ne kenan amma guraren da ake samun sauki kamar ranar juma'a kana tare da iya kana tare da mutum ne ya sadu da iyalinsa ranar juma'a to kaga zai wankan janaba ne to ga kuma ranar juma'a to wanka ɗaya za ka yi in sai ga ji Allahumma inni nawaitu gusul janaba ta rafa da hadas al akbar niyabatan an gusul juma'a ce sunnatu kuna daga nan kai wanka ɗaya shine na juma'ar shine na janabar wanka ɗaya za ka yi ya zama biyu yawwa kuma idan sallan idi ne ma haka idi guda biyu nan duk za ka goya su da idi karama da idi babba da juma'a to za ka goya su ne a bayan janaba amma idan ka fara cewa Allahumma inni na wata gusulu juma'a ce ne ba dan an gusulu janaba ce to ba kowanne shi in ka ce na juma'a na goya hiya na janaba ba juma'ar ba janaba bai yi ba amma za ka iya goya nafila akan farilla ba za ka goya farilla akan nafila ba idan mace ce kuma hakan ya faru da ita ka sadu da ita malam sai haila ya zo mata to ba maganan wanka ba ka sa dirma ta ga haila ya ba maganar wanka ai zan yi wanka amma ga jini to sai ki hakuri ya dauke ran da ya dauke wanka ɗaya za ta yi ta ce Allahumma inni nutu gusul janabati niyabatan an gusul hairati in ta yi shine na janaba shine na haila to na biyu ko ba wannan bane ka sadu da ita ba je wankan ba sai ta aihu sai yi ma babu wankan tunda ta aihu ran da jinin ta na biki ya dauke sai ta ce Allahumma inni nutu gusul janabati rabbul hadisa akbar niyabatan an gusulin nifasi sai ta wanka ɗaya shi ne wankan janaban kuma shi ne wankan haihuwa saboda ku almajirai da shi yasa duk nake da tsare da ku don ku gane irin wannan abubuwa
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائد أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه mutum marasa idan ba ku da lafiya madaran ya rufe hulma wa jinyan da ruwa zai cutar da ku aw ala sabarin ko kuna halin balagurin musafirin kuna matafiya aw ja ahadun minkum min al ko wani ɗayan ku yazo daga bahaya ba zuwa ce kashi ba fasaha eh sai aka aka canja masa sunaye kamar hudu ko biyar kan na ɗaya zaka ce tsugunnu na biyu ka ce ya kewaya bayan ɗaki a fullanci sai a ce bawa sudu yawa bayan ɗaki to kuma sai a komo a ce ba haya eh abin da yasa aka ce ba haya din duk zan gaya muka dalilin sa eh mutum ne zo gidanka yanzu in ya zo kana tsugunna matar ka ce kai ba wane yana ina shi dai yana gida amma matar ka ce ta ce da kai yana kashi ai ba daɗi yawwa to akwai maganar da yake da fasaha sai a ce ya kewaya bayan ɗaki to in kana da hankali ka san me yake yi wana ya kewaya bayan ɗaki ko ya kewaya matsugunni ko kuma yana bayan ɗaki ko kuma yana tsugunno ka an samu hudu to wannan magana tana da balaga akwai fasaha yawwa shi ko ba haya wani abu ne za ka aiki mutum ai wana zan aiki kasuwa ka saya min kaza wana ina da bukata kaza to shine sai wani ya zo abin ya dame ka wane ya ka wala wata bukata ka aike ne ya ce wannan ba na aike bane yawwa ba yawwa sarki duk abin da zai ba yake ba yake ce ranka ne za a siyo ma wuf da ya ta sai kuka je kaka tare shi dan kai dai dan kai dai inda wata bukata ka gaya mana ya ce ba haya ba aike wannan sarki ya ta to ba ya saba ya ce a ji a ɗauka masa kaza ba shi wani aikin dole yake sa kansa shi baya sa wani ya masa eh sarki shi ba sarkin mulki yake ji ba to wannan dan ba aike ba cewa a je a yi zan biya kaza wa ina ne aka ce wannan din ba haya yi ba ba haya ba za a ce wani ba ana ka samu ba haya daga an ce ba haya an sani eh kinaya ne na alkunya
wa in kuntum maradai aw ala safari law jaa ahadun minkum min al-ghaidi aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ya zo daga ba haya au lamunsu mani za ko mutum ya kusanci iyali lamunsu ma nan ba shafa bane jima'i yake nufi to mutum ya sadu da iyalinsa fa lam tajidu ma in ba ku samu ruwa ba to fa tayammamu sai ku yi tayammama sayidan tayyiban da dare mai kyau fa musahu bi wujuhikum ku shafi fuskokin ku wa aidikum da hannayenku minu dama duka guda biyu za in ka nema mutum ya sadu da iyalinsa lokacin sallah ya nemi ruwa ya rasa to ba maganan fa ka nemo ruwa kullum zaka zo ka gyara daidai ka ce bismillah in ka dafa hannun ka haka kun ga idan dafa sai ka dan karkade ko da wani kura amma karka karkade da yawa kuran ya zube in ka dan yaka kadan to yake nan sai kai fuskan ka bi sai ka shafa kuna gani to sai kai haka ko ina ya shafa sai kai haka kuma sai ka dan karkade sai ka hada hannun naka sai kai haka kudin sai ka tada ya kamar sallah sai sallah ba maganan shafan kai ba maganan shafan kunne ba kurkuren baki ba shega hanci ba wanke kafafu kurin dafawa bi daya fuska daya dafa hannu in ka ga dama kuma kai dafawa daya kurin da kai haka a dafawa daya sai kai haka sai kai haka kai sallah yayi amma bai kai ladan dafawa biyun ba idan kuma kai dafawa daya da ka karkade haka sai kai haka ka shafa fuska na biyun da ka yi haka ka karkade kurin sai ka ki shafa zuwa gwiwan hannu sai ka iya nan da nan to shi ma ya yi amma bai kai na nan ba kuma da za ka dafa sau ɗaya a dafa ɗayan ka shafa fuska da ka ɗauki hannun ka kuma sai ka yi haka ka yi haka ko shi ka yi yayi amma bai kai na ka yi dafa biyu ɗaya ka shafi fuska ɗaya ka shafa daga nan zuwa nan ba to wannan kai sai ka yi sallah ka wannan sallah da kai ko ba za ka raba ba azhar ne zo haka zaka yi tunda ba ruwa al'azhar ne magarba ne in isha ya zo ka samu ruwa to wankan janaba za ka yi kana wankan janaba sai ka yi ishan ka wancan salloli da kai da su da janaba a jikinka Allah ya karba fama ja'ala alaikum fi din وما جعل عليكم في الدين من حرج gaba ka dan ملة أبيكم إبراهيم هو سمعكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس akwai wata rana annabi ya tura sahabbansa su je yaƙi su ma'azu dan jabal da suka je yaƙi su kuma su ma'azu dan jabal sun kusanci iyalinsu to ga yanayi na janaba a zo a yi wanka sai aka hana yin wankan ba zai yi ba da aka taba ruwan da sanyi ma'azu dan jabal ya ce kai ku bar ruwan ku bar ruwan kurum kurum ya taimama mai sallah aka yi taimama aka yi sallah ga ruwan ma ba babu ba akwai sai wani sahabi ya rada wa annabi ya rasulullahi ga riga ba abin da ya faru ba kuma da ruwan bawa ne yake kar mai alwala annabi ya ce a kira shi maza dan jabal yaya aka yi na tura ku guri kuma da ruwan kuka hana mutane ba ku ya ce a ta rasulullahi muna da nasi a yana ya ce alqur'ani annabi ya ce to karanta shi ana ana ana akwai ganganci ko in ce in ganganci ne ana akwai ganganci ka ce da nasi a gaban annabi annabi ya ce to karanta sai karanta mana wala ta su ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما karanta wannan aya Allah ya ce to wala ta dulan husafu inna Allah kana Allah ya ce karma kai ya kanmu wannan ruwan muka yi alwala sun yi nan ba zai bar mu ba annabi sai murmushi bai ce yayi ko bai ba kurin yayi shi ba, amma murmushin alamun yayi ne Eh, annabi ya ce shi kenan kurin yayi shi ka zama hakuri ne Allah ne ya ce wala sai tolo an gusa mu in Allah yana jin kan mu kar mu kai kan mu ni zan taba ruwan da kai kan mu ya rasulullah annabi ya murmushi yayi shiru shi amma dai kaga da sun samu ne ayi alwalan ko ai ya fi ayi tun da ya kaga haka to ka ji yadda za a yi na famsahu bi wujuhikum wa aydikum minu da muka kwatanta muku yanzu famsahu bi hujuyikum wa aidikum minu ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj ma yuridullahu Allah baya nufi li ja'ala alaikum min harajin Allah ya sa mu kunci addini ayi rayyukun bima farza alaikum da abinda Allah ya wajabta muku na alwala wal ghusl da wanka wal tayammum da tayammama walakin ولكن يريد ليظهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون kin ba da banza ba yidu Allah yana nufi li da hira kuma tsare ku min al ahadasi daga hadasi wal zunubi da zunubi wal yutima ni mata wala dan Allah ya cika sanni imomin sa a gare ku bil islami da musulunci bi bayani shari'a dini da bayyana muku shari'o'i na addini ga hinan da Allah kun ba da banza ba sai kuruna ko ku gode wa Allah wani abin da Allah mu gode masa ba dan ba dan da ya ga dama cewa zai duk wanda ya rasa ruwa alwala bai yi da ruwa ba Allah zai ce zai kona shi amma mun nemi ruwan mun rasa Allah ya ce ku ite ba ma ba tsanantawa in ba ruwan ma yanzu kana tafiya lokacin sallah fa ba dama ya fice ka yi mana saboda ka ji ai ba ruwa ne ba ruwa ka yi taimama ka manta ga sauki nan kudu sallah fa in kana zauren tafiya raka hudu ta zama biyu in ya tsanani ba ka haɗa azhar da lasar in ya tsanani ka haɗa magarba da isha to yaya kuke so Allah ya mana duk wani abu da kake nema na sauki an ce in tafiya ta yi tsanani azhar in ka zo ka yi raka'a biyu la'azar kai biyu magarba dama uku ne a bata asuba a bata biyu isha biyu duk da haka in tafiyan ya tsanani kamar yanzu sai mu haɗa azhar da la'azar mu yi su in magarba ya mu haɗa magarba da isha ne asuba mu yi ta yi ta kaɗai kuma azhar da la'azar da za mu haɗa raka'a hudu za mu yi biyu azhar biyu la'azar magarba da shar za mu yi bakwai za mu yi biyar za mu yi biyu isha uku magarba a gaba da za mu yi dama biyun ta take wannan biyun a haɗa su wannan ma biyun a haɗa su kuma a mai da su raka a biyu kuma za a iya haɗa su guri da Allah ya mana duk yadda ya kamata kuma duk da haka aka ce ba ruwa Allah ya ce ku yi alwala da ƙasa ƙasan ma na'ibin ruwa ne in kai da wanda ya taimama da wanda ya da ruwan duk ladan daidai ne a gurin Allah amma baka saba ba sai ka ji kaman ba daɗi in kana dafa ruwa ƙasar na wala in dai da taimama na jikinka da kayi sai ka ji ni yanzu an yama alwala nake Allah ya ce da ƙasar da ruwan duk daidai ne duk daidai ne ba wani bambanci da wanda ya da ƙasar da wanda ya da ruwan amma ba a yi da ƙasar sai an rasa ruwa yayin da aka ce babu ruwan sai ƙasar to shi ma ƙasar a madadin ruwan yake ko shine Allah ya ce na muku wannan la'allakum tashkurun ku gode mana sai ya kamata mu ci Allah mun gode eh shine abin da ake nufi ku gane anan ku gode mun mana ku gode yaya ka gani sauki kan sauki to la'allakum tashkuruna wai ba da banza ko ba gode Allah mun gode da wannan ni'ima da wannan sauki da ka ba mu addinin mu wa zkuru ni'matallahi alaikum wa misaqahu allazi wasaqakum bihi iz qultum sami'na wa bana kuru ku tuna mana ni'matullahi alaikum ni'mar da muka yi ta a gare ku na musulunci wa misaqahu da alƙawari allazi wasaqahum bi wanda muka alƙawari da mu da ku inji Allah idza qulna lin nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da kuke ga annabi tsira da mun cewa Allah hina baya ta mu yayin da kuka yi mu baya da annabi kuna cewa sami'na mun ji wa da'ana mun bi fi kulli ma ta'amuru bi cikin duk abin da kai umarni annabi Muhammad wata na da abin da kai hana mimma tu nuhibbu daga abin da muke so wani kurau da abin da muke gi wata kullu واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور kula jama'a ku ji tsoron Allah fa fi misaqihi cikin alƙawarin da bawa ya dauka da Allah ko kuma alƙawarin da muka yi zamu yi wa Annabi Muhammad biyayya an tankuru karfa mu warware wannan alƙawarin inna la domin shi ubangiji alimu insha Allah masani bi za ta sudu daga abin da ke kira zana bi ma fil qulubi ga abin da ke zukata fa bi gairi ga wani sa aulahi ne ma yafi يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayar da ku ba da gaskiya kunu qawwamina ku zama ku tsayayyu ne fa qa'imina kuna matsaya lillahi ga Allah bi hukuki ya kan bada haƙoƙi shuhada a bilkisidi in za ku bada shaida ku bada shaida da adalci kar ai wani rigima a garin nan a kira ka kake faɗan gaskiya kuma akwai abin da mutane yanzu ba su gane ba yanzu mutum zai bada shaida kace wani zo ka bada shaida kan abu kaza ce ni ba zan bayar ba bai kamata ba shi bada shaidan a matsayin addini yake in dai ka ga an yi abin a gaban ka fashi ba da hedan yaƙi ne yadda za ka ɗau takobi ka yaƙi haka za ka je ka ce a ba mutum gaskiya su yanzu a nan garin wani da wani rigima ya kama su aka ce wane ne heda a gaban alƙali kaga ba ka so to wannan hedan dole ka bar abin da kake kaje ka bada heda kaje gaban alkali ya kai wane ya gaba na kai ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga yadda aka yi muna kan idanmu yanzu za ka iya rantsewa kan haka zan rantse da billahi lazi la ilaha illa huwa an yi ba sai na baka qur'ani ba kace billahi lazi la ilaha illa huwa haka akai za mu rantse sai ce sau nawa ko kai munafiki ne shi alƙalin munafiki ne a'a amma ba qur'ani ma da bai za ka rantse ba da billahi za ka rantse billahi lazi la ilaha illa huwa haka aka yi sai ce ba zan ba qur'ani sai ce kai munafiki ne wannan din da na faɗa ba rantsuwa ba ce an an an fice gurin ai to a gun Allah kana da matsayi babba ka riga Allah ya baka matsayi wannan ba da shaida a matsayin addini yake in kun je kun dawo ka ce mun je ba da shaida in wani jahili yanzu da akwai wani baka da ake ba da kai gari ka ba da yadda to Allah ne ya ce a bayar Allah ne ya ce a ba da shaida abinda Allah baya so shaida zir shine Allah baya so yanzu gaje kotu suna nan dattawa masu farin gemu mutum hudu ko biyar za gani a bakin kotu in kuna rigima sai a ce dana ya haka yi wallahi rigima muke kalan to ka dauke mu a shaida mu nawa za ka ba mu ne ba zan ba ku dubu goma goma to shikenan mu za mu ba da shaida mu da ma aikin mu shaida firta ne shaida bir muke barwa dama da muke cin abinci ce a kano suna nan alƙali sai a ce to ina shaidan ka kace in ka yi gwada hiba dama ya san su wannan masu ba da shaida bir din nan ka dauko in to dama dama aikin su ne ba sau ɗaya suka zo kotun ba ba sau biyu su anan suke cin abinci alƙali ya gani ya gan su dama kuɗi aka ba su ina shaidun su shaidun ka akan kaza ce ga yi wane da wane ana zuwa ana tsaye da su mu ne ran kai dai mu ne su ne suka ce su ne din bara ma a nan suke a zaune kullum a dandamalin kowar sai sun ba da hedan ƙarya yake ba su kuɗi har alƙali ga dama zai tambaye ka ce wani masu ba da hedan zurɗin shi ka ɗauka zai ce eh kai ma za ka ce eh shi ma alƙali ya san heda zurɗin ne amma in sun maza za su mai da alƙalin zir a in alƙali ya ce ku masu ƙarya ne sai a ce ranka dai ka san mu masu ƙarya ne muke ba da heda shaida nawa muka za muka bayar ka samu kuɗi da kake mai da mu masu ƙaryan ne iya wutan da zaka nan zamu akwai makaryacin da ya fice ba ka fi mu sanin mu masu ƙarya bane kake mu'amalan da mu rana kaza mun yi shari'a kaza ba kan gaskiya kai ba shari'a shaidan ƙarya goma ya biyu na bayar a nan sai ce ni shaida arba'in na bayar kuma ƙarya ne ka sani kai ne shugaban mu to zai yi shiru ba zai ba zai yadda ba sai a ba da shaida zurɗin to wannan ka gaje lahira kai bala'i to kar a garin ku an yi wani abu ko dan tsoron mai kuɗi ko dan tsoron sarki ko wani mutum wai mai gaba ka san abu ku zai bata ma rai akwai mutumin da kuka je ka ba da haida ka dawo gum zai bata rai sai ce wane wallahi in kai magana kansa zai gaba da kai daga nan har tayin kiyama yayi kar ka dawo Allah ake duba ba mutum ba wani kuma majahulul hali ne wai wai wai wai wane idan ka je ka bada yadda na fa akan wane kuka fara gaba da ya tayin kiyama kar ka damu ka je ka bayar wata rana an taka yi akan kabarin sa ma za a yi rigima a duniya akan kabarin sa ma za a zo a taka bace ba dai wannan duniya bace wane mutum abin da akan kabarin ka za a yi kwalta akan babanka da kakanka za a zo a fice da kwalta mu mun gani haka za a yi nan gaba wallahi ko makabarta kuran ya zo ya yi daidai da kwarton su ba ruwansu da wannan makabarta za ba dan kara gire da ya zo ya danna ya fice ce nan garin ne kuka zauna ba kan daidai ba ta kan mutane za a fice da kwalta in ka yi ga aljanna ka yi gan baka yi gaba ga azaba tun a duniya yana danna kanka da mota suna fice a to in ka mai kyau yi kenan ina ran bai hude da wani cewa nan gabari ne nan menene kurin ka bi Allah ka tsira ka bi Allah ka tsira an kaki ka dawo makabarta nan gaba zai zama ba makabarta fa a duniya ma ina tsoron haka fa Allah to gona ya kare duwa ya kare nan gaba zai cinye makabarta wanda zai cinye makabarta in kuka yi wasa wallahi in ba gonan wani za ku saya ku bari ba makabarta ma zai kare wani gun ruwa ya zo ya cinye makabartan wani gun kuma yau yanzu kasan kanan nan yanzu akwai jejin makabartan kana yau abinda ko ina an sa jema saboda kowa keke da keke gonan mutum da yanayin ya mutu raba shi gida hudu in ya mutu shi gona fiya ya takwas ya raba shi gida goma sha biyu bai fi cikin masallacin da mafi gona ɗaya za gani kucur kucur kucur kucur to kuma kana kallon yanzu makabarta ba wani gona za a sai a kewaye ba a za a samu makabarta abin ya zama haka gona ya ƙare mutane sun yawa an cika duniya ana haihuwa ba ba ba ba kula malam da a garin mun kabuta daga nan garin zuwa eh to ku taba ta goma gona kaji sunan garin ku taba wannan ba ya sa aya ba wannan al'amari al'amarin ya kamata a duba shi a gani to mai ta addu'a mutum ya juri gaskiya an lokaci kuma Allah ya karɓi na da imani to gashi nan aya ba ta ya masallacin ba maza yadda muka faɗa haka to shi yasa da abin da za ka yi a duniya in mutum ya ƙi na jama'a ya ƙi na Allah jama'a rahama in dai wani abu za a yi jama'a suka tare suka ce wani kamar abin nan babu kyau to karka ce ni duk gari ba wanda zai sani a kabi na jama'a jama'a rahama ne ko kana da gaskiya dai ka ɗan yi haƙuri ka ɗan ka gani haƙurin ba abin da zai ja ko sai alkai amma gari an taro kai abu mara kyau an baka haƙuri ka ce baka yadda ba kuma sai wani ɗan sanda ko wani mutum mara daraja ya zo ya ce kai haƙuri za ka yi haƙuri da ma limamin garin ku ko mutumin garin ku ya baka haƙuri kai haƙuri ba ya fi daraja a yi ƙoƙari fa zauna lafiya fa nan gaba fa in ba ku zauna lafiya ba ba duniyar nan ba yadda kuke tunani ba ne al'amarin ya bace sarakuna fa yanzu ba su da kuɗi a hannu bulamai fa jeji ya ƙare sarakuna fa jeji ya ƙare ba sana'a fa nan gaba fa abu kaɗan kai fa zuwa ake a cuce ka abu kaɗan yanzu idan kai irin na da babu fa so ake a cuce ka to to mutum ne an naɗa shi shugaba shi ba zai aiki ba ba zai noma ba jejin da ake gadara ya ƙare ba sana'a yi kuma ba kuma wata hanya da ya sani to nan gaba fa duk wanda ya biyo ta gunsa ya zo fa ba za a kyale shi ba to ya kamata ku yi kokari da danginku da jama'ar ku a nema a zauna lafiya a kiyaye an zo wani yanayin zamani wanda wannan zamanin namu sai dai la haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim
wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu wala yajrimannakum kada ya dauke ku shar'ana gaba kawai da mutane ko kafirai ala Allah ta adilu wai ku yi musu adalci fatanalu minhum li adawa da saboda adawa da yake tsakanin ku an kida ku sheda ku je ku ce ba su da gaskiya kar ku yi haka idilu idilu huwa aqrabu littaqwa idilu fil adu wal walay da maki da masoyi in an kira ka he da Allah ya ce kowanne kai adalci adalu domin adalcin nan aqrabu littaqwa shine yafi kusanci ga tsoron Allah wa taqullah wa wattaqullah inna allaha kabirun bima ta'malun taqullah jama'a ku ji tsoron Allah inna la Allah madaukakin sarki kabirin sarki ne mai ba ku labari bi ma ta amalo na daban da kuke aikata akwai jazikum bi da hifa Allah zai muku sakayya wa adallahu allazina amanu wa amilu salihat lahum maghfiratun wa ajrun azim Allahu allazina amanu Allah ya alƙawari ga wanda suka ba da gaskiya wa amilu salihati suka yi kyakkyawan aiki wa dan hasanan alƙawari kyakkyawa lahum maghfiratun Allah ya ce gamuwa da su sune da gamuwa da gafara wa ajrun da lada azimin mai girma a huwar jannati ita ce gidan aljanna wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim wallazina kafaru kaga waɗanda suka kafirce ma Allah wa kazzabu bi ayatina suka gare ta ayoyin na alqur'ani Allah ya ce ta ulaika wayannan ashabul jahim sune ma abuta zama a wutan jahima ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi alaykum إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون madaukakin sarki ya ce ya yi wallazi na amanu ya ku bayi da kuka bada gaskiya dalilin sauke wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam lamma garaja huwa wa sahabahu dan annabi da sahabansa suka fita zuwa Usfan a yakin nan da ake kiransa da Zi Almari ko kuma yakin nan na zata riƙayi kamu ila zahari jami'an suka tsaya falan ma sallu yayin da annabi suka yi tsaya guri ɗaya suka yi sallah ba su rarrabu ba falan ma sallu yayin da suka yi sallah nadamar mushriku na sai mushrikai suka yi nadam ala adamar makarbi suka ce a ga yi mutanen nan sun taru sun yi sallah lokaci ɗaya ba mu musu aika aika ba faƙalu sai wasu kafiran suka ce inna lahum ba da ha salatin hiya ahabu ilaikum kar ku damu in ma wannan sallar na azhar da suka yi ba mu musu wani abu ba to ku bari akwai sallar da yake a gaba ya fi na azhar dan hiya ahabu ilaihim min abaihim wa abnaihim akwai sallar da suka fi son su sun fi son wannan sallah kan dukiyarsu da 'ya'yansu ya nuna biya abin da suke nufi salatul asr wahan moto shine kafiran suke niyya an yaka obiyar su afka musu idan kamo ilaiha yayin da suka tayi zuwa ga sallar asariya farar da lahu kaidun sai Allah ya mayar musu da kaidun su bil nuzul ayati salatul kawfi da sauke musu ayan sallar tsoro da lasar din sai sai Allah ya ce da annabi da za su yi sallah kafiran kuma duk sun nemi makami da lasar ne sai Allah ya ce to ku raba jama'ar ku kashi biyu wannan jama'a ɗaya idan suka tsaya ya rasulullahi in ka musu nafila in kai musu sallah raka ɗaya tunda sallan kasar ne to in ka tayi ka tsaya da kansu su cika kansu da su yi ta hiya su yi sallama in sun yi sallama su je su karbe makamin wayancan wayancan kuma su zo su tsaya in suka yi kabbara suka bi ka da raka ɗayan ka yi sallama su kuma da kansu su karo ɗaya su yi sallama suna jiran za su mana aika aika to sai Allah ya sauke wannan aya ka ji dalili to ya Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kuruni matallahi alaikumu إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم يا أيها الذين آمنوا يا كبار كبار يا أذكروا كتنا نعمة الله عليكم من إمام دا الله يوتي إذوا غريكم إذا هم قوم يا عند متى suke himmatuwa ƙurai hawa an yi basu ilaikum ayasihim bada hannayensa akan ku su muku aika aika su muku kisan gilla fa kaffa aidihum ankum sai Allah ya kame hannayensu gabarin ku wa sama kuma Allah ya kiyaye ku amma a radu bikum da abinda suke nufi da ku na dangane da sharri wata gulla ku ji tsoron Allah wa ala Allah bisa ga sarki Allah fal ya tawakkal al mu'mini da abinda zai yi dogara da Allah wa laqad kadallahu mithaqa bani isra'ila wa ba'athna minhum musnai ashara naqiba wannan kun za mu ba ku labari wa laqad haqiqa akadallahu al mithaqa Allah ya riki alƙawari da kabilan bani isra'ila bima ya zukuru baro da abin da aka ambata mana bayan wani wabba asina fi iltifatu anil gaibiyya ai a kamna Allah ya ce mun aiko mun tsayar minum daga cikin su isna ayaran naqiba nuqaba u goma sha biyu ne kullu sabdin daga kowane randuna naqibun akwai nuqaba ya kuna kafilan wanda zai zama lamani ala qaumihi ga mutanensa bil wafa bil adi da tsaye da wani alƙawari tawsiqatun alaihim na kullu alƙawarin kuna ganewa ko eh Allah ne zai yi alƙawari da bani Isra'ila to misali bani isra'ila nuka babu mutum sha biyu ne to sha biyu ne wane eh kai ne wakilin mutum dubu wane kai ne wakilin mutum dubu wane kai ne wakilin mutum dubu sai aka nemi mutum sha biyu ku sha biyun nan da ku za mu yi alkawari in mun yi alkawari mun yi alkawari da dubu sha biyu yawa kun gane ko ai yanzu ma abin da ake kenan ko kuwa ko ba haka ake ba a addinance ma ba ana haka ba sai ku tambaye ku ce a ina ne to mutanen jihar gizawa gaba daya in kun je jihar Jigawa nan dole a nan kirista san ma dan majalisar ku ba ɗaya bane to birni wa dan majalisar ku ba ɗaya bane guri ba ɗaya bane ta su ne majalisar da suka kewaye gwamna su wannan na lokal gwamnan gwamnan su ne wakilan mai da abin da muke so a yi su aka sani da su aka yi alkawari yayi ku ne yan majalisu na jiha to kowane mutum a gargayen ya akwai dubu idan kuma jiha ne ba gaba ɗaya garin nan lokal goma uku za a ce to kai ne wakili lokal goma uku kai ne wakili shine za a ga wani rabin wajen kusan ɗari uku da wani a baya in sanata ne sai an hada masa lokal goma guda hudu ko biyar sai a ce to kai ne sanata wannan zon ɗin kai ne sanata wannan zon ɗin kai ne sanata ba su ne wakilan mu ba to irin wannan alƙawarin aka yi da su ku zo ku kawo wakilan ku a ƙur'ani suka ɗauka yi yau wanzu dan ku gane daidai to yi ne Allah ya alƙawari da nuka ba guda goma sha biyu a kowane randuna wa qala lahum mullahu sai Allah ya ce da su inni ma'akum ni ina nan tare da ku kulawa na da kiyayewa na da taimako na da yana kamtu musallatu in dai kun tsaye da sallah wa ataytum zakata kun ba da zakka wa amantum bi rusuli kun ba da gaskiya da manzanni na wa azartumuhum kuma kun karfafe su nazartumuhum kun karfafe su ya kai gaba kadan wa qarartumullaha qaradan hasana qarartumullaha kuma ku baiwa Allah ciyarwa ƙananan ciyarwa hasanan kyakkyawa bilin baki da ciyarwa fi sabilillah cikin taimakon addinin Allah ya aka yi law kafiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wannan ladin da ka gani lamul qasam law kafiranna ankum Allah ya ce za mu kankare muku sayyi'atikum wasu daga sayyi'ar ku eh wa la udkhilannakum wallahi Allah ya ce za mu shigar da ku jannatin aljannatai ta jari tana gudana min tatiya gargayin ta Allah na har korama ne guda hudu faman kabara ba da zalika minkum faqad dhalla sawa'a sabil in kabar ba da zalikal mithaq duk wanda ya kafirce bayan wannan alƙawari da muka yi minkum da ku maqadaran la haqiqa fa wannan ya bata sawa as-sabila ta barke madalici aka da ya riga ya kuskurewa tariqul haqi ta barkin gaskiya was sawai da daidai a asali nan alwasa da tsaka tsakiya fa na qarul mithaq amma duk da haka suka warware wannan alƙawarin da suka warware qala ta'ala sai Allah ya ce فبما نقلهم ميثاقهم لأناهم ma a dalilin ma na kare kaga a dalilin warware alƙawarin da suka yi da suka yi da Allah to la'annahum Allah ya la'ance su amma da hum an rahmatina Allah ya ce mun nisantar da kabilan bani Isra'ilawa gaba da rahamun waja'alna وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواده ونسوا هزا مما ذكروا به Allah quluban sai ka sanya zukatan su kasiyatan ta keke shi la talilu zuciyan bani Isra'ila ba ta taushe liqbulul imani dan ta karbi imani yuharrihuna al-kalima saboda su bani Isra'ila sun rinkidar da kalma allazi fi tawrati wanda yake a taura min nadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa gairihi da duk lokacin da suka ga kamannin Annabi sai sun canja amma wari sai sun dauki wannan kamannin ya bar wannan gurin allati wara Allahu alaiha wanda Allah ya aje ta kanta yabduluna sai su canja ta wane su saboda sun bari ba mantuwa bane anan tara kuwa hazan sun san rabansu sun bar rabansu mai ma zikiro daga abin da muka ambata musu na taura min itibai muhammad dama raban nasu su ba annabi muhammad da bani isra'ila ya ba annabi muhammad shikenan a san waje zai yi ga aljanna ba sai sun yi wahala ba abin da Allah yake so kurin su bi annabi dan wata rana Allah ya ga annabi Musa dan Imran ya ce ne Musa ya ce dole ka je unguwa kaza a guri kaza a Misra in ka je unguwa kazan nan a guri kazan nan maza za ka ga wani bawan Allah ya mutu wannan bawan Allah ka ɗauke shi ka masa wanka in ka ɗauke ka masa wanka ka masa lakafa ne ka masa sallah ji abin ne shi to ab- annabi Musa ya zo gurin wannan unguwar ya tambaya wani mai suna wani aka ce abu to amma ga ya can man jefa da hi a juji a juji ya tada hi a juji ya ce ta Allah ne umarce ni ni kuma shi na zo nema ya ce to ya je ɗauke shi bayan ya ɗauke ya je masa wanka ya je masa sallah ya gama ya binne shi ne zai tambayi mutanen unguwar "Me dalilin da wani mutumin kuka je kuka masa aka ce a mutumin nan mashayin giya ne fasiki ne mai alfasha ne mazinaci ne mashayi saboda aikinsa da ya mu ma muka je muka jefa da shi a jeji to shi ne sai gana da Allah ya ce ya ubangiji wannan mutumin da ka ce na nema a je a masa wanka na gyara yi na masa sallah na binne shaidan da mutane suka bara kansa ba mai kyau bane ya ce ba ƙarya suka yi masa ba haka yake ba ƙarya aka yi masa ba wannan magana da suka faɗa sun ga gaskiya haka ne ce ubangiji ko me dalilin da kace ni na je a girma ma yace akwai dalili wata ran yana karanta a taura da ya bude yana karanta ya zo kan sunan annabi muhammadu da ya zo kan sunan sai ya yi haka da ya- ya sa hannun ya- ya sa hannun da ya tsotsa kan sai ya shafa idanunsa ya ce Allah ka ba mu albarkacin mai wannan suna to wannan abin da yi ne ban manta da shi ba shi yasa yanzu a dalilin annabi muka masa haka kuma dan aljanna ne ya ci albarkacin annabi yasa duk lokacin da sunan annabi sau ɗaya ya yi a taura yana fice da ya zo sunan annabi sai ya sa hannu sai tsotsa sai ya haka ya ce Allah ka ba mu albarkacin mai wannan suna ya ce to akan abin da ya mutu din haka yake amma saboda ya nemi albarkacin annabin shi yasa na ce ka je ka masa haka a dalilin annabin kuma za mu sa shi aljanna ka ji dalili Mhm.
ولا تزال تطلع على كائنة منهم إلا قليلا منهم Allah madaukakin sarki ce wala ta zalim ba za su guje ba ka'inatin tana suna nan cikin suna cikin wani hayinci me kake cewa Mhm.
ولا تزال تطلع على كائنة منهم إلا قليلا منهم Allah madaukakin sarki ke bada labari su wayannan kabila ta bani Isra'ila wala ta zalu ba za su gushe ba kidabul linnabi sallallahu alaihi wasallam ta dalilu Allah yana nan yana tsinkaye ala ka'inati minhu da ha'incin da bani Isra'ila suke bi na karar ahadi na warware alƙawari wa gairihi da wanansa illa qalilan minhu sai dai kaɗan daga cikin su mimman asalama wanda suka musulunta ta wannan su ne dai an ji Allah fa'ahum فاعف عنه واصفح إن الله يحب المحسنين Allahu anhu Allah ya ce kai masa rangwame ya annabi Muhammadu صلى الله عليه وسلم wasu ba duk abin da kabilan bani isra'ila suke ma Allah ya ce ka kau da kai inna Allah domin ubangiji hibu shi Allah yana kyakkyawan sakayya almuhsini daga wanda yake kyawun aiki amma wannan ayan an nasance ta da ayan takobi ومن الذين قالوا إنا نسارى أخذنا ميثاقهم فنسوا هزا مما ذكروا به فأجرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة الذين قالوا إنا نصارى أقول suka ce su ne nasara mutalakun bi qawli fa akadna min sabun Allah ya ce mun rike alƙawari da su kama akadna ala bani isra'ila yahudu kamar yadda muka rike alƙawari ga yahudawan bani isra'ila fa nasu hazlan amma su ma nasaran sun ban nasa daban lima zikiru bihi daga abin da muka ambata musu fil injila al injila min al imani da ban gaskiya wa gairihi da wani wa naqar al ahada su ma nasaran sun warware alƙawari to tunda nasara suka warware alƙawarin da suka yi da Allah su ma yahudu suka warware alkawarin da suka yi da Allah fa a garaina Allah ya ce muka shishita musu ne fassara a garaina auqana bainahum al'adawa sai Allah ya shishita adawa tsakanin yahudu yanzu tsakanin nasara da yahudu ba shi wallahi ya fi shirin musulmi ya fi rayin shirin musulmi da kafiri kaga da mu da kafirin da ba ma hiri to haka rayin shirin yahudu da nasara yake babu hiri ko na rana ɗaya amma da musulunci suke yaƙa sai su haɗa kansu amma adawa da take tsakaninsu ba ya wannan dan cewa ya fa'agare na bai na hul adawata wannan gaba ta su wala ba garawa da kiyayya suna su ba zai kare ba ila yawmil qiyamati ai bi tafarikihim da rarrabuwan su waqti lafi awahim da sabanin halayen su fa kullu firqatin takfuru ukra ba yahudi yana qayyata banasare banasare yana qaryata ba yahudi wa sawfa wa sawfa yunabbi'uhum Allah bima kanu yasna'un amma Allah yace da sannu a lahira ينبئهم الله الله الله زي لابر تامس في الآخرة الآخرة بما كانوا يصنعونه da abinda suke aikata bai jazim alai da hine Allah ya ce za mu musu sakayya ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukufuna min alkitabi wa yafu an kaseer ya ahlal kitabi ila ne ga yahuda da nasara Allah ya ce ya ku yahuda da nasara kada ja akum rasuluna haƙiƙa manzon mu ya zo mana wannan daraja ta kai daraja Allah ya ce da kai manzon mu rasuluna Muhammad Allah ne ya ce manzon mu kaman ka ce kaman ka ce manzona ya zo sai ya ce kada ja ana rasuluna manzon mu ya zo eh saboda girmamawa Allah ya ce yubayyinu lakum gahi yana bayyana muku kasiran dewa mimma kuntum taquluna da abin da kuke boyewa abin da suke boyewa dewa annabi ya bayyana shi fil kitab taurat wanda suke boyewa a littafin a taura wal injila lil injila ka ayatin rajam kamar ayan jiba wasu fatawa da sufofinsa wa ya'hu an kasira amma duk da haka fa annabi ya musu karamci an zalika an kauda kai da yawa fala yubayyinuhu idza lam yakun fihi muslihatan wanda bai zama da musliha illa ibtirahu sai dai kunyatarwa annabi ya ce kun yi laifi kaza bai huda da nasara idan suka yi laifi goma sai a faɗa uku bakon annaba haka zai kawai kai kurum saboda in an fada za su kunyata a to akwai kunyan da ya fice kun ga kamannin annaba kun boye sai annabi ya ce a nan gurin sunana ne Allah ta ko gogi sai ya sai annabi ya yi shiru sai ya ce nan ma sunana ne a nan ko gogi nan ma sunana ne ko gogi to ka san kawai da kan da haka yi ai ba ku san kawai da kan ba sai a nan ka tambaye ka ce me kawai da kan in ya ce nan sunana ne ko ku gogi a nan wannan ma sunana ne ko gogi to zai kyale kau da kan kuma sai ya ce saboda kau da kan abin da ba gaya masa saboda kina to sai a ki faɗan wannan yawwa to ka gani nan kun goge suna nan kun goge suna na me yasa kun goge ku yanzu ka goge suna na nan saboda kiyayyar da kuke min ko to ba zai faɗi wannan ba nan ma suna na ne ko goge nan ma suna na ne sai a kyale kuma sai a yi wani harka eh waya huwan kafira maza ce abin da yasa ko goge suna na ba dan kina ba ne to ni da kuke ƙi ɗin Allah ya mai da ni wani sai dai ku mutum ni ne haka zan gaya musu to amma annabi ɗin wa yahu an kasira ka ga yanzu nan gaba ka zo fassara ka san me za ka faɗa gurin ga yadda aka yi abin kuma ga abin da ake ne wa yahu an kasira duk da haka abin da ba gaya musu ba yayyawa na'am kan ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin ja'akum min Allahi nurun ga haske ya zo muku a gurin Allah shine annabi Muhammad annabi haske duk mutumin da ya ga inuwansa ya tsira wanda kuma yake annabi ya ga duhu in dai ka ka ga duhu kai ka so kanka amma annabi Muhammad ya zo sai kowa yanzu a ce an dauke wuta ana duhu haka kawo haske ya kaji rai to shi annabi zuwan sa duniya haka haske ya zo duk wani duhu ya tafi wanda kuma bayan zuwan annabi ya zauna duhu din to shi ya so nan gaba kuma in asara ce shi ya ja kansa amma nurin haske wa kitabun mubin ga littafi mabayyani kuma shine alqur'ani ya hadi يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل ya السلام hadi bihi a dalilin wannan alqur'anin Allah yana hirewa Allahu Allah mani ta ba dirwa na wani wanda ya bi yardan Allah bayan amana ya ba da gaskiya subulus salam sai Allah ya shiga da yi tabarkai na kubuta shine turqus salama da tabarkin kubuta wa yukrijuhum ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه kafirci sai Allah ya fitar da wayannan mutane mina zulmati daga dugun dugun kafirci ila nuri izuwa ga hasken imani bi iznihi da nufin sa bi iradatihi da nufin Allah wa yahdihi wa ويهديهم إلى صراط مستقيم yahdihi mun sai kuma Allah ya shirye ta su ila siratin izuwa ta barhi shirya wannan a gurin Allah yake Mm, wanda Allah ya shirye da shi malam abu kankani ma zai zai masa alkhairi sai ga ya shirya wata rana Allah cikin ikon wani bai yahudi yana karanta sufofin annabi a taura yana karanta da ya ga zuban annabi sai ya ge takarda saboda yin annabi da ya bude takardar gaba kuma sai ya ga sunan annabi biyu ne shi ma da ya yage da ya bude na ukun sai ya ga suna uku ne shi ma ya yage na hudun sai ya ga suna hudu ne da aka sai da aka je takarda bakwai ko ina yana gani annabi bakwai ma suna annabi bakwai ya tarar sai ya ce to wannan al'amari wannan lamari daga Allah yake bari na je gurin annabin nan na imani ya kama hanya ran da ya taho madina a ran da ya zo kuma ana zaman makokin annabi muhammad Mm, ranar laraba na zaman makoki sahabai suna zaune ya ce salamu alaikum aka ce wa alaikum salam ya ce na zo gurin annabi muhammad yana ina sai kuka sai kuka ya kalli sai da na abubakar ya dauka shi ne saboda kyan fuska kurin mutane suka yi bayi hamsa sai kuka gurin annabi muhammadu na zo ya ce yana ina to kuma lokacin an binne annabi kurin aka aka sake barkewa da kuka sai wasu da gida suka ce zo ka zo aka ce annabi ya koma ga Allah wannan zaman da kaga muna yi muna zaman muku ya koma ga Allah ya kace ya koma ga sai ce to ba wani abu da ya bari wanda zan shinshina na ji kanshinsa aka ji akwai bargonsa a ji a ɗauka gun ummi na fatima aka ji aka ɗauko mayafin annabi muhammad da aka ɗauka ya shinshina ya shinshina da aka buɗe yi a ran nan sai da maci- madina ya cika da da kanshi yana shinshina yana shi girgiri da ya daina kurin babu ya mutu kanshin ya da shinshina ya shekara na bai dawo da numfashin ba hakan da ya la la la la to ka zo ne ai ga aljanna shirya ce ta zo ga abin gashi gashi mala an binne annabi ka dawo wannan bakin ciki ba daɗi yau ko gobe a ce an yi jana'iza kai kaza to kaga da Allah ya hire da yi ya shirya Allah ya saka da alkhairi
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم laqad kabara hakika sun kafirce allazina qalu wanda suka ce inna allahu wal masih suka dauki allantaka suka dangana wa annabi isa dan na maryam har su ja'alahu ilaha yayin da suka sanya yi cewa suka dangana allantaka a gare shi wa humul yaqubiya su wannan nasarar sunansa yaqubiyawa eh minan nasara daga kabilan nasara amma na kiransu da yaqubiya eh alqailuna bil itihadi su ne ake kiransu da yaqubiyawa su wannan sun bata yanzu Allah قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ba dan Allah yana ganin annabi Muhammad ba abinda za a yi anan fa ba karami ba Mm, ai an tabo Allah Allah ka ce masa bawansa da ya halatta bawansa da ya halatta kuma ka dawo ka ce shi ne. to Allah yana kallon annabi ne amma nan gurin abin da aka yi wallahi akan wannan sai a kifar da duniya Eh, ai to ka ji maganar da Allah yake magana sai Allah ya ce to shikenan ulga ya musu faman yamliku ai ya dafa minan layi shiyar yanzu wa za a samu ne ya mallaki wani abu wanda zai iya karewa da azabar Allah in arada Allah ya ce wai idan Allah yana nufi an yi hulikar masiya yanzu idan Allah yana nufin zai halakar da annabi Isa dan na na Maryamu wa ummuhu Allah zai halakar da mahaifiyarsa wa man fil ardi jami'an zai halakar da duk wanda suke duniyar nan to kaga me ya ja wannan magana ai so ake yi annabi ake kallo Allah ya ce ya nabi isan ya mallaki wani abu ne a gun Allah in Allah yana nufin zai halakar da shi zai halakar da mahaifiyarsa zai halakar da duk wanda suke duniya Allah zai da ya faɗa haka akwai wanda zai yi magana to kaga yanzu Allah in yana wannan maganan ai maganan daga ji ana so ne a yi mai daraja ake gani wa bil ardi jami'an Allah ya ce la ahadin yamliku zalika ba wanda ya mallaki wannan to walau kana al-masihu ila da yadda kuke faɗa annabi Isa kuna dangana masa allantaka haka ne la kadar Allah ai da yana da iko akan haka ai da yana da iko akan haka to amma da Allah Allah ya ce yanzu yana nufin zai halakar da mahaifiyarsa da hisarsa da jama'a da suke duniya ko da ya sai hal ba wanda yake da iko ba akan haka ba to saboda haka mai iko akan haka ba shine Allah walillahi walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha walillahi mulku samawati Allah yake mallakan saman nan bakwai wal ardi da kasai wa ma bainahuma da abin da yake tsakani yakhluqu ma yasha Allah yana halitta abin da yake so ka gane fasaran kuwa yakhluqu ma yasha abin da ake nufi da nan ai magana aka yi shi aka ce Allah to iya mallaki komai shi ne aka kore mallakan ga annabi isa mahaifiyarsa da yi kansa da abin da suke sammai da ƙasa duk mallakan Allah ne idan Allah ya niyya zai halakar da su da wani ne akwai ai zai hana to tun da ba mai yi sai Allah Allah yake mallake da komai sai Allah ya dawo da hankalin mutane ya ce walillahi mulku samawati Allah bai yake da mallakar zaman nan bakwai to kaga an dawo anan za a gane shi ne Allah wal ardi da kasai wa ma bainahuma ya kalqu ma yashau magana da yake akan annabi Isa ne yana halitta dan ya halitta annabi Isa ba uba yace haka ya so yayi shi yayi shine fasaran yanzu sai ka gane ya kalqu ma yasha saboda haka zai iya halitta ya ga dama ya halitta ba uba in ya ga mai dama ya halitta ba uwa ba uba إن مثل عيسى عند الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون kan ya annabi Isa abun ba bako bane ai in kace annabi Isa ba uba ka ce zo a tambaye ka kai ka gun annabi Adam ai na annabi Isa da sauki hi da uwar ai hi annabi Adam ina uwar wanda aka yi a baya ya fi na farkon mai shi wannan da mahaifiyarsa ba mahaifi shi ba annabi Adam ba mahaifiyar ba mahaifin kowane mutum da duniya zai ce baba baba baba in baka ce baba za ka ce iya amma yi ba shi da iya ba shi da uba in za ka yi annabi adam ba addu'a ka ji Allah ya ji kan iyayenka ba za ka faɗa ba sai daga ji Allah ya ji kanka in za ka masa addu'a to sai dai ka masa addu'a in ka ce iyayensa sai dai ya dawo kan annabi Muhammadu kowane mutum Allah yana cewa yi wa iyayensa biyayya in ka zo kan annabi adam yi ba iyayen ba bai san su bane babu ne shi ba za ka je ka je da babansa babu baba kuma yi ba za ka je yana da iya ba matarsa ma aya ce ai ba hidin ba matarsa to hawa ma ba ta da uwa ba ta da uba abun ai ba faro bane an yi sai dai an ka kula darajar ayan nata har ya fada annabi isa mai shi wannan ba uwa ba uba nawa ita hawa umfa wai babanta kurin haka karin sai aka cire aka halitta ita ma ba uwar ba uban shi ma ba uwar ba uban to ai yi da annaba adam aka ce ai ba haihuwar ta yi ba ba ka tunani in an ce uba sai ya aife ka ai to yi annaba adam ba ka ce ai baban hawa wuri ya ce a mijinta ne a mu abin da muka sani mijinta ne ba babanta bane ko babanta ne to ita ka gani sai kai tsammanin babanta ne in kana faɗan babanta ne ba daraja za ka mata ba mijinta ne ko kuwa to can da mijinta sai a nemo baban dalla dalla ne ka je ka nemo hawa baban tun da dai annaba adamu tambayan ka za a yi mijinta ne to ina uban yake to ina mahaifiyarta babu in ka ce a to tun da jikin za ka ciro shi ne mahaifiyar shi ne uban sai a ce to a nemo mijin mana mutum ya zama uwa ya zama uba kuma ya zama miji a je a neman mijin haka za ka je tunda an samu uwa da uba a neman mijin in kuma mijin haka nemo ta ina uwa da uban ai ba Allah ya riga yayi to ya annabi Adamu a karan kansa ba baban ma ba uwar ma annabi Isa ne ma da uwar Allah ya ce ku tattara maganar nan guri ɗaya inna masala Isa إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون shi kenan magana ya ƙare mutumin da yake dangana annabi isa allantaka to ya tuba wallahi ya mutu zai ga wuta Allah ya gama magana annabi isa bawan Allah ne annabin Allah ne bawan Allah ne manzon Allah ne to in an raba shi ga Allah fa wa ruhun minu din me ma'anansa sai ka tambaye mu wannan wa ruhun minu ai ba wani abu bane abin da ake nufi da yi yanzu dakin ka ba sai ka je baitul lahi ba ko kuwa rabbi bin ni za ka gaya mana ga ya mana ka ji na rabbi bini li inda ka baitan fil janna gani ba ta ce rabbi bin ni inda ka Allah gunka ka gina min daki ai ba gun Allah bane aljanna ne aljanna ne to don yanzu an ganka kuma sai ka sai a ce da kai Abdullahi bawan Allah ko ba haka bane baitullahi masjidullahi an raba wa Allah ne dan yayi daraja ba wai wani bangare ne daga Allah aka ware aka yi ba su abinda ba sani wadda suka ji wa ruhun minu wai sun dauka wani yanki ne na Allah aka aka yanke aka halice a rabawa ce ta daraja in mai daraja aka rabo mai daraja gunsa sai yayi daraja yi mana sai yayi daraja ba kuma al'adan Allah ne hakan ai ko yi mana yanzu kai a maka kake haka ce kai dan yana ne kace ni mutumin maka ne to sai kai daraja saboda garin mai daraja ne kai ma mai daraja ne kai ba ka ce a Madina nake in ka rabu da Madina to daraja zai maka ko kuwa yanzu almajirai suna tafiya garin aka ce almajirai ne dai kawai na almajirai ko almajirin waye ce mal almajirin mal abba ne a almajirin aka raba suna na to don ku yi daraja ne ba wani abu ne amma almajiri dai almajiri amma raba wannan daraja ne yayi to aka su ma duk abin da kaji Allah ya raba a kusa da shi dan ayi wa abin daraja ne ina fata kun fahimta saboda haka duk mutumin da yake annabi Isa wani da'awa wanda ba na bawan Allah manzon Allah ba to wannan mutum bai tuba ya halaka dan muna gaya muku ne ku dinga kula mhm wallahu ala kulli shay'in qadir Allah sanin ubangiji gadirin Allah bai yi ko ne ala kulli shay'in sha'u ga duk abin da yake so yau aka yi abu kuma aka tambaye ku abin zai baku mamaki dole wai sai mutum ne ma zai haifi da sai mutum ne Allah ya niya wallahi ala kulli shay'in qadirin ka sani abin da ake nufi da wannan wallahi ala kulli shay'in qadir mutanen annabi salihu ba suka ce annabi salihu muna zan taguwa amma dutsen nan yayi naƙuda ya haifi taguwa to dutsen fan yana naƙuda fa ni in yaji daga nan zuwa haɗe sai kaji aka dutsen ya dinga nihin naƙuda yana naƙuda yana naƙuda da ya haifa sai haifi taguwa aka ce taguwan kuma ya zama da ɗanta amma girmansu ya zama daidai da ɗan da uwar To, dutsen ya yi naƙuda ya haifi taguwa girman ɗan da girman uwar daidai kuma wannan dutsen da ya naƙuda ya haifi taguwa fa ba mutum ba ne kuma dutsen da ya naƙuda ba dutse ya haifa ba taguwa ya haifa shi taguwar da ta zo duniya an kana mamakin dutsen sai kai mamakin dan da dan da uwar tare suka fito amma naƙudan uwar suka yi ga dan yana bin bayan uwar amma ba ba mu labarin lokacin da uwar ta haifi dan ba amma muna cewa dan ta kurin in ka ce dan taguwa na misali wannan dan ba dan wannan ne sai a ce kaga lokacin da ya haifa kuma dan ta ne yau aka haife yau dan ya haifi wannan shi kuma ba rana dai suka zo duniya ba da ɗan da uwar duk yau suka zo duniya to tambayar da zamu maka shi taguwar annabi salihun waye ne uwar wannan taguwar shi taguwar wane ne uwarsa in ka ce dutse ne ya yi naƙuda sai a ce a to naƙudan da dutse shi ya yi taguwa ne a duniya ba jinsin taguwa to a jinsin taguwar duniya wannan taguwa ne ta haihu wannan taguwar ya yi naƙuda dutse ya haifi taguwa to tun daga ga haka kai imani kudu maryamu ta haifi annabi isa ba uba ai ba wani abin ja shi ya fassarar da Allah ya faɗa aya na gaba ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai dutse ma zai haifi taguwa wa qalat al yahudu وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه da aka ce ba yahude ne duk lokacin da aka ture ya wani hanya kuma sai ya komo hanyar da ya fi na damu yanzu kaba masa hujja can kuma yanzu suka dawo suka ce wai lana abu na Allah su wai suka dangana kansu su yayin Allah ne ai ka abu na ihi fil qurbi a kusanci kamar yayansa muke wal manzilati wa huwa ka abina fira kai ko kamar baban mu ne a rahama da jin kai to kuma ana magana Allah ba shi da da kuma ku dawo ku ce ku ne yayansa wa hibbo ku ya fi so kulga ya musu da hudu su ya قل فلم يعذبكم بذنوبكم Allah ya ce to in kun magana da kuke faɗa gare me yasa kun yi laifi Allah yake gona ku da abin da kuka faɗa ya tabbata ko kun yi laifi ba za ku yi laifi ba ko da sallah ya kyale ce wai ne yayana ne ku kyale su amma Allah ji wai me yasa kuka yi laifi Allah yake kona ku in sadaqatum fi zalika indai kuna nufin gaskiya kan haka wala ya zama abu wali ai uba ba zai wa ɗansa azaba ba wala labibu ai masoyi ba zai wa masoyi azaba ba wa qad azabakum kuma alhali Allah zai muku azaba fa antum kadhibun ƙarya kuke inda Allah na'am balantum basharun mimman khalaq kalbarin magana ka antum ku dai bashirin mutane ne min jumlati man kalaka daga jumla wanda muka halitta min albashir na mutum da kuma a gare ku malahum abin da yake gare su yana gare ku wa alaikum ma abin da ke kanku yana kansu ya gafiru liman yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha' gafiru Allah yakan yi gafara liman ya sha ga wanda ya zo almakbira da lausi Allah ya masa gafara wai azibu man ya sha wata aziba wanda ya zo sai Allah ya masa azab la irada alai ba wanda zai bijirewa Allah ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المسير wallahi na Allah ne mulkin samawati mallakan saman nan bakwai wal ardi da kasai wa ma baina wa ma da abin da ke tsakankanin su wa ilaihi masiru izuwa ga Allah majuya take almarji'u makoma mm.
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ya ahlul kitab Allah madaukakin sarki ya ce ya kuma zawa littafi kada ja kuma rasuluna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce hakika manzon mu ya zo muku annabi Muhammadu ira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo mana zalika wannan kuma a lokacin da annabi ya zo yubayyinu lakum yana bayyana muku shari'a wa dini shari'o'in addini ala fataratin a zamanin fatara in kidawo minar rusuli ne yankewan manzanni idan lam yakun bayyana huwa bayyana isa rasulan dan tsakanin annabi da annabi isa babu manzo wa muddatu zalika kamsa miya da wafi tuna tsakanin muddar wannan shekara 560 tsakanin annabi isa da annabi muhammad shekara 560 ne tsakanin babu manzo wakila kamsa miya ta wa kamsun wafi tuna wani ruwayan kuma 565 ne wakila wani ruwayan kuma kamsa miya ta 500 ne wa arba wani da shekara 40 wakila wani kaurin arba miya ta shekara 200 a wata na shekara 30 da ɗoriya wasu yau amma zancen da ya fi inganci an na hasi ta miyata shekara ɗari hida ne wa muddatu ma bai na musa wa isa mudda tsakanin annabi musa da annabi isa alun wasu ba miyata sanadin shekara dubu da ɗari bakwai lakin na haba da banza ba lai sai fatara tun don wani lokacin tsakanin annabi musa da isa babu fatara ai ba a sato kasirin min anbiya yan hayi ko annabawa da yawa bai na kuma tsakanin wai da abaduna bi shari'a da amma duk annabin da yake tsakanin annabi musa da isa to yana amfani da shari'ar annabi musa ne kama annabi dauda kama annabi sulaimana kama annabi zakariya kama annabi yahaya amma abin da ya zalita ba abdullahi dan salamu ma tsakanin nasu annabi dubu ne to kaji Allah ya ce mu ne muka aiko kuma a zamanin fatara tsakanin annabi isa da annabi muhammadu ya kara 560 ba mai cewa ya ba mai cewa bari a lokacin ana tsakiyar neman manzo a- a- annabi sai da aka nema i ruwan neman manzo ya kai matuƙa tukun Allah ya ko annabi muhammadu Eh, ya kai Allah an من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير Sunan rusuli ai abin da ake nufi da wani daga manzanni ai Allah ta ƙolo in azabta kar in Allah ya muku azaba ku ce ma za a namin bashir mai gargadi bai zo wala kar ku faɗa haka yasa Allah ya muku haka kuma ga al'adan Allah zan gaya muku kun san dalilin da yasa aka dade tsakanin annabi Isa da annabi Muhammadu ba aiko manzo ba idan daga annabi Isa zuwa annabi in manzon ya zo kusa-kusa ba za a ga darajarsa ba shi yasa Allah ya ja ya dame ya dame ya dame ya dame sannan ya saki don kowa ya daraja yanzu kuna so ku ga darajar damana sai an yi kamar damana bakwai ba a yi ruwa ba a nan ne sai an ya yi ne ta wannan zamanin mutuwa ma za a yi yanzu kamar roƙon Allah nan da muka yi na wancan lokacin sai da haka ake sai aka yi shekara bakwai ko ba ba eh ana shekara yi da bakwai to amma yanzu to- to ka gudu ba ma ko to ka gani to saboda haka in aka yi shekarun da yawa in ruwan ya zo ya fi muhimmanci yanzu misali ko wata da kake gani ayin wata zai kama in aka je kwana talatin ran da ya kama ba ya fi farin jini ba to ai nesan abin ne to kuma zan koya muku hikima duk lokacin da kaga wani abu ya daure maka samun ka yayi tsanani to kaga ana daurewa kamar fa tattara maka abin aiki eh ran da abin zai zo in an saki na ɗaya kafin murna na biyu kuma kafin jin daɗi ka riƙe wannan amma yanzu duk lokacin da kake marka markan samu kuɗi ba daraja abunka kuma ba za ka san darajar samu in dai daga wannan sai wannan daga wannan abun ma layin da bai kamata ba ma sai ka je ka kai abin amma ka dan ɗane aka ɗane aka saki to zai ka gani nan gaba kuma mutane sun canja tafiya an canja salon tafiya an dan tara an tara an saki muku ya fi daɗi shi yasa duk lokacin da ka ji wani bacin rai ya dame ka ko kuma wani rayuwar kuncin ya dan yawa kaɗan to tara maka aiki ka sake daurewa ran da abin zai zo zai zo da yawa shi yasa mu mun gani a rijiya da garin nan namu akwai rijiya bayan makarantar boko nan akwai wani rijiya da muke tsallakawa haka ne ko sai kuma nan bayan gidanmu nan inda kuke zaune nan akwai rijiya ana ana ɗiban ruwa to kuma sai wancan wanda muka ba sani din sai rijiyoyi ɗaya ɗaya nan gidanmu ma akwai rijiyan ƙasa to ma na iban ruwa rijiya wancan na bayan makarantar boko din nan akwai bagaruwa wannan rijiyar mai bagaruwa an fi iban ruwa a garin nan duk garin nan ba wanda ya kai sai rijiyar yamma da gari nan gaba da gidan mai sirri wanda ake dafa shi wannan mun san shi ma wannan rijiyar ana masa dafawa za ga yana dan kanshi haka da dan itace itace sai tsakiyar garin nan namu daidai fada tsakiyar gari akwai itacen mu na rijiyar mu na akwai rijiya nan ko yawa iya wanda muka gani a daidai fada akwai rijiya can yamma da gari akwai rijiya nan yamma da makarantar boko akwai rijiya wanda muka sani nan bayan gidan namu akwai rijiya cikin gidan baban mu ma nan akwai rijiya ina fata kun fahimta to wannan rijiyoyin da in aka kewaye da tulu in ana iban ruwan ana iban ruwan in ruwan ya kare to yadda ake zama ake a sunansa kadan biyo ta sai a jira wannan jiran da kuke sai ya taru kaga an daina iba to in ya taru ya taru za a iba dai amma in ba ku bari ya taru ba a kaɗan kaɗan nan za ku yi ba don kun kai gida da datti zai zama amma ku kyale ya taru in ya taru ya taru da yawa ba wanda zai sa gugansa kowa ya jira ana jira ana jira ana jira nan ya taru to Allah ya dan kun yi ba mai kyau ne amma kuka ce ba za ku yi wannan karam din ba kowa zai jefa gugansa to zai kai da ƙasa bukatar ba ta biya ba abin bai yi kyau ba daɗi to a bari ya taru ina fata kun fahimta to haka ake in mun tashi daga nan wannan makarantar boko sai mu je wancan rijiyar mu tsallaka a baki aikin mu kenan tsallaka rijiya sai tsallaka ta gaba mu tsallaka ta baya mu tsallaka ana yi da haka har ina ramta fada rijiyar nan yayin inusa tsallaka za ka ta bara mu tsallaka aikin kenan muna ta yi a makarantar boko na haka eh muna nuna gwanin ta eh mutuwa ne da ne ba zan yi ba wannan jinkirin da Allah ya bayar na tsakanin annabi Isa da annabi Muhammadu shekara ɗari biyar da santatin nan don saboda duniya yahudawan ma addu'a suke Allah ya kawo annabin ƙarshen zamani sai da duk duniya ya zama kowa yana addu'a yahudu addu'a nasara addu'a jahilan addu'a larabawan addu'a duk duniya sai da aka ɗinki ana neman annabi muhammadu sai da ya za ka fara wannan hasada ba wanda bai neman annabi ba mun san wannan eh Allah ka taimake mu da annabin nan na ƙarshen zamani yahudawa kullum addu'a suke in sun je sun tsaya sun yi wannan addu'a sai su yi nasara nasara suna yi mutanen maka da madina su ma suna laraba maka Allah annabin ƙarshen zamanin ne ya fito yahudawa suna yi nasara sai da duniya ya zama kowa yana neman sa da lokacin da ya zo kuma sai aka sa hasada a ai ai ba balarabe ai ba bature ba ne ai ya kamata ya zama ba yahudi aka ba da hasada wasu na ci a mu ai ba haka muke so ba muna so ya zama ba nasare sai Allah ya ce yaktasu bi rahmatihi يقتص برحمته من يشاء والله ذو الفرد العظيم kuma larabawan suka ce a in za a yi za a yi haka dai ai ba haka za a yi ba ai in annabin Allah zai bayar sai suka ce to ai a walidu dai mun jira za a bawa wasu suka ce to wa haka ne ai abuja ne za a baiwa ya za a yi in dai annabin za a bayar wa'in nan ai su za a bawa Allah ya ce ni za ku zaba su larabawa ma ba su yi shiru da bakinsu ba yahudawa suka sa su hasada nasara suka sa hasada yahudawa suka sa hasada larabawa su suka ce ga wanda suke so kowa ya bayyana ra'ayinsa wanda ba su da rabo suka bata Allah kuma ya yadda ya dace saboda haka la ilaha illallah na'am min bashirin wala nadhir irin babu wani mai gargadi wala nazirin ko mai albir ko mai gargadi na faqad ja'akum bashirun wa nadhir fakar jakun bahirin ga dai mai gargadi ya zo wa nazirin mai albir ya zo wa nazirin mai gargadi fa la uzra lakum idan saboda haka tunda annabi ya zo ba ku da hanzari mhm.
wallahu ala kulli shay'in qadir Allah sanin ubangiji ala kulli shay bisa ko wani abu kadirun Allah sarki ne mai iko minhu ta'azibukum ya zamtar da ku in lam tattabi'u idan ba ku bi shi ba mhm.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا wani kar za mu ba ku labari idan kala musa yayin da ne musa faɗa li kaumi ga mutanensa ya kaumi ya ku jama'a na uzkuru ni matallahi alaikum ku tuna da nimomin da Allah ya wata a gare ku idan ja'ala fikum minkum anbiya a cikin ku ba Allah ya sanya annabawa da yawa waja'alakum maluka a cikin ku Allah ya sanya sarakuna ashabul qudami ma abuta hadama wa hashim da kuma jama'a wa atiyakum وآتيكم ما لم يؤت أحدا من العالمين kuma Allah ba ya baku malam yudi ya da abin da bai ba wani ba min al'alami ne daga yan alan zamanin ku min almanni ne darba wasarwa da soyayyen dan shila wa falqul bara da keta kogi ko zai da zalika da wannan wannan ya komi da kullu يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ya qaumi ya ku jama'a ta udkulul arda ku ga wannan lardi al muqaddasa ta tsarkakekkiya ita ce baitul muqaddas ko are al mudahar da wanda Allah ya tsarkake allazi kataba Allahu lakum wanda Allah ya wajabta muku amarakum ya umarce ku bi dukuli ya da ya ganda wahiyar sham ita ce damascus syria ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا كافرين wala tartaddu kada ku yi rida ku juyo ala adbirakum da baya da baya tahazzamu kada ku rinza kowal adu saboda tsoron makiya fatan galibu za ku juya kasirina tabe fi sa'ikum daga ayyukan ku qalu قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين qalu suka ce ya annabi Musa inna biya wannan birni na Damascus kauman jabberina a cikin akwai mutane jababira marasa imani min ya adin wanda suke ragowan adawa ne ɗuwala masu tsawo zuƙuwa da ma'abota girma wa inna وإنا لن نرك لها حتى يخرجوا منها wa'inna suka ce mu lanna da kulawa ba za mu shiga wannan birni ba hata ya karju mina wannan masu marasa imanin jababira wannan ragowan adawa hata ya karju mina sai sun fita daga birnin mu za mu shiga فإن يخرجوا منها فإنا in داخلون ya karju mina amma idan sun fita daga wannan birni to ba ina dakilan mu za to me amfanin shigan kenan an ce ka je birni ka yaki mutum wani suna nan ni ba zan shiga in sun fita zan shiga to in dai zan fita za ka yi zato kar a yi gama na ai da masu ake a yaƙi ko ai suna nan za ku yi ga an ba kowa za a yi ga mai amfaninsa ta mu je mhm.
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم اركلوا عليهم الباب qala lahum rajulani sai mazaje guda biyu suka faɗa min alladhina daga wa'anda ya kahuna suna jin tsoron mukhalifatu amrullahi saba umarnin Allah wa ma su ne yushau dan nunu nunu dan ibrisini ibrisini dan musa musa dan yawa musa yawa mu yawa musa dan mai sha yawa musa dan mai sha dan mai sha shi kuma dan yusufa yusufa dan yaquba yaquba dan isyaka isyaka dan ibrahima eh da kalibu su biyu mina nuqaba'u suna daga nuqaba'u allazina ba'athahum Musa wanda anai Musa ya aiko su fi kashafi ahwal jababir dan yaya halayen jababirawa su an'ama Allahu alaihima wanda Allah ya ni'imomi gare su bil ismati da kariya fakata ma suka boye ma da la alaina abinda suka yi tsinkaye min halihim daga halin su basu ga kowa ba illa an Musa bikilabi sabanin bakayatu nuqaba'u ragowar nuqaba'u din fa'abushu suka daidaita fajabbanu suka ji tsoron udukulu alaihim na'am عليهم ادخلوا عليهم الباب yawwa madukulu ku shiga alaihim babu ta wannan kofa babu da ƙaryato wala daga yau ku daina jin tsoron su da kuke gani fa innahum ajzadun bila qulubin jiki ne dima da ma ba zuciya فإذا دخلتموه فإنكم غالبون Allah da kaldumu yayin da kuka shige sun Allah ya daba innakum cewa ku galibu na ku ne da rinjaye kana suka ce zalika ta yaqanan saboda sakankancewa bi nasrullahi da taimakon Allah wa in jali wadi da zarta da alƙawarin Allah suka ce wa alallahi وعلى الله فليتوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين Allah bisa ga sarki Allah fata wakalu ku dogara da Allah in kuntum mu'minina idan ku mu'mine ne na kwarai mhm.
قالوا يا موسى إنا لن نرك لها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا qalu sai sauran jama'a suka ce ya Musa inna lan nadkhula abada suka ce mu fara abada ba za mu shiga wannan garin ba ma da mu biya in dai wannan mutane suna ciki fa zahab anta wa rabbaka fa sai dai gaje da kai da ubangijinka ku je ku yaki maganan ba daɗi Mm, ku je ku yaki amma su ba za su je ba ya kai إنا هنا قائدون suka je su hauna wannan guri ƙa'iduna za mu zauna aliki ba za mu je yaƙi ba قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأكي فافرق بيننا وبين القوم Ƙara الفاسقين Musa shi ne izin. A wannan yayi a ne Musa ya ce, Rabbi ya Ubangiji, ini la amliku ni ban mallaki kowa ba wannan zuwa yakin jababira illa nafsi. Allah sai dai kai na wal illa in ba haka ba a ki dan uwana Haruna. Wala amliku gairuhuma ban mallaki wani wa'annan ba. Fa ajbarahum ala dadi bari an tilata musu akan yi maka biyayya fa furo. Allah ka raba bayyana na tsakanina wa bayyana qauman fasiqina da tsakanin wayannan mutane alkani juna ana da'ati. Mhm.
قال فإنها محرمة عليهم قال تعالى لو شاء الله شيء وإنها الأرض مقدسة wannan lardi wake tsarkakeke fa muharramatun alaihim su ma ba an haramta musu an yi dukuluwa ba za su yi diyata ba arba'ina sanatan أربعين سنة يتيهون في لرى arba'ina sanatan shekara arba'in za su yi yatihuna suna batan kai yata hayyaruna suna dimuwa bil ardi a baya wayati za ta fara cikin faraki tara ne qala hu ibn abbas haka abdullahi dan abbas ya ga mana fala ta asa فلا تأس على القوم الفاسقين Allah ka da kai taban zuciya alal qawmul fasiqina go wannan mutane fasikai ruya annahum kanu sun kasance yasiruna laylan sai su yi tafiya cikin dare jadina suna zuba kokari ba idza azbahu yayin da suka waye gari idza hum fi mawri alladhi ibtada uminu sai su ga sun tsinci kansu a inda suka fara tafiya wa yasiruna nahara haka kuma za su yi tafiya da wuni kazalika haka na hata in karazo kulli mu gaba ɗaya dai da haka suka kare a batanka illa man lam yabai wal ihrin sai dai wanda bai kai shekara ihrin ba shine bai mutu a wannan batan kan ba kila wa kano sita mai ta algun dan an ce su dubu ɗari shida ne eh wa mata haruna mutum dubu ɗari da da batan kan sa kare eh kaga miliyan da ba dubu ɗari hudu wa mata haruna wa mu shi ma dai mu zan a batan kan ya rasu annabi haruna shi ma a batan kan ya koma ga Allah fiti a wannan batan kan duk su biyu a nan suka rasu wa kana rahmatan lahuma kuma yin haka rahama ne gare su wa azaban kuma azaba ne li ulaika ga wayannan wa ta'ala Musa rabbu wa ne Musa rubi ubangijin inda mauti yayin da zai koma ga Allah an yi da nihi fil ardi muqaddasa kusan ta da yi zuwa ga ardi muqaddasa dan ramyatin kaman hajaran kaman jiba na tsakuwa farina wa ga kusan ta da ya kama fil hadisi kaman yadda ya zo a cikin hadisi wala ba yushu sai Allah ya baiwa yushu dan nuna annabta ba da 40 bayan shekara 40 wa amara aka umarce bi qitalil jababirina yaje yaki jababirawa fasara ya kama hanya ya tafi bi man baqiya ma da wanda suka walzu wa qatilum ya yake su wa kana yawmal juma'a da ranar juma'a ne ko gaban lahu shamsu aka tsere masa da rana satan awa guda hata farga min qitalin sai da ya gan- gama yakantan jababirawa wa ruwa an samu ruwa daga Ahmad Imam Ahmad bin Musannadi hadisi inna shamsu ya zo hadisi ya ce ta rana ba tsaye da ita ba lam tubas ala bashar ba tsero da wani mutum rana ba illa yushau bunu nunu layali a dare da ke sara ila baitul muqaddas da yaje baitul muqaddas watlu alaihim وتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ai sai mu ga nan tunda zamu shiga wannan labarin ko Allah ya bada lada akwai wani malami ya kama na ziyara ya ce ko baiti uku ne ko hudu zai rera kafin mu yi fatiha ana ramma ta zo ka zo mana an baka ilimi nan wurin mafi gudun annabi Muhammad ne da daraja shehu girma da suka nuna mana annabi Allah ya saka masa da kai a karatu fatiha gaba bismillah da kulwa gaba kwanan nan an ce iyalin shi bismillah da kulwa gaba bakwai sai mata Allah ya saka huta sauran iyalansa da suka rasu su ma Allah ya ji kansu Allah ya musu gafara ba wurin nan nan da ya zai mana wannan baitin ba masa fati a kafa bakwai Allah ya yi wa zuriyanka albarka kuma Allah ya kare ka Allah ya ma arziki soyayya da kake nuna mana ranar gobe kiyama alhamdulillah shi yau gibri ma alhamdulillah shi yau tijani Allah ya kama zauna da kai a gaban annabi Muhammad duk mutanen da kai musu jagora ka kawo su wannan gurin namu Allah ya musu arziki duk wanda kai kai jagora ta sanadiyan ka yazo kuka da abu ya koma Allah ya musu arziki kai kuma Allah ya ji gan iyayenka ranar gobe kiyama kuma da kai da jama'a da kuke son mu dan Allah to Allah ya sa mu zauna da ku a gaban annabi Muhammad wannan waki waken da ya shauki ne abin ya bashi ya ba shi shauki yaro ta yadda zai kama irin makaranta irin wannan ba abin da za ka faɗa da yaro ne matashi ma ba za mu bar shi ya magana ba amma mutum mai ƙaunanka yana zuwa yana jin labarin ka yayi sau goma ko fiye da haka kuma ga yi dan malamai to Allah ya gama mu da kai a gaban annabi Muhammad ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. يا جماعه زي ما لو هو ده هو الله يسعدك على خير